الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء درى الحديث ashirin da bakwai ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba watan da ya wuce mun tsaya a darasi na sittin daidai za mu tashi darasi na sittin da ɗaya shafi na ɗari biyu da saba'in da bakwai a wannan littafi mai albarka na kamun jana'i na babban malami muhammad nasiru din albani rahmatullahi alai inda ma da yake tunatar da mu akan wato abin da ya shafi mutuwa wadda kowa ce ya yi ta to kamata ya yi mata tanadi kuma abu tsari na musulunci wajen gudanar da wato tanadin mutuwa gaba ɗaya har zuwa kushewa da abubuwan da za a yi wa mutum ma bayan ya kwana biyu da mutuwa tun mala ya kawo mana a cikin littafin fatan mu dai Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe za mu tashi inda mala yake shafi na ɗari biyu da saba'in da shida Oke da bakwai, inda ma da yake fafi nazarun min wujuh dan sama kenan da kida rawahu abu ya ala wa fi sabu kuna abi isra'il wa fi kalam li waqti fil qur'an wa baqiyatu rijalihi tikat nan muka tsaya sai dai fa bi nazar bi mutu dari biyar saba'in da bakwai ne ne yace fa bi nazar akwai abin duba akan wannan hadisin da aka kawo min wujuhin ta fuskoki daban-daban fuska ta ɗaya shi ne inahu iftakara ala abi ya'la hadisin da ya kawo ya takaita ne akan abu ya'la sahibul musnad fa awhama sai ya samu wahabi hadisin azumi wajen ɗaukaka hadisin fa awhama sai ya samu wahabi kuskure kenan shine awhama annahu laysa fi musnad ahmad cewa hadisin da yake imamu ahmad ma ya rawaito yace litta hadisin baya musnad da imamu ahmad kun ga yadda ake takriri ko in mutum ya ce wa bukari ya rawaito muslim ka kawai sai ka koma bukari in ka je ka rasa gaba ɗaya ka dubi da ko dan ka ce masa imamu bukari ya rawaito wannan hadisi in ya ji sai ya duba hadisan kakaf sannan ya alama in ya gaishe kuma shi kenan banda yanzu ma wai da ake da lokacin da waya za ta take dama ka dubo wallahi a wannan lokutan in aka yi lacca aka gama akwai ɗaliban ilimin da mutum ya koma gida zai raba rasin da gaba ya duba zai ta zaro da ta bai na duba magana da kai ya kamata a ce tana babi kaza sai ya duba in ya rasa a babun kawai sai ya bincike littafin kakaf idan an ga yana nan to shi kenan in babu sai a gaya ma to gaskiya ba baya ciki mutum rubutu yake yi zai ce ka gyara nan gurin wane bai rawaito ba wane dai ya rawaito kuma shi ne amana ilimi shi ne amana ilimi a ko abu ɗan boko yanzu ai ga kwalkwali ake bi ana jiddigewa in ka je yanzu AI ya ma aiki lakcarori kwararru suna ganewa aikin AI ba kana zuwa za a gane domin in lattara zai zo ko su ba bayan ka zai zo ya duba ma aiki yadda ya baka topic shi ma zai sa wa AI din yayi in yayi ya ga aikin da yayi duka abubuwan da ka je ka kwabo shi ma ya gani saboda haka inda ka kai ya sani in kuma gyare gyare kai suna ganewa duk suna ganewa to shi ne to saboda haka shi za za ka ga a musulunci ba haka har rubuce-rubuce aka yi akan plagiarism a addinance mutum ya yi aiki ka ɗauko ka ce kai kai wannan cin amana ne cin amana ne sai ka bayyana cewa a gurin wani ka gani shi ne daidai shi za ka ga a rubutu hatta a rubutu a ta a rubutu yanzu idan mutum ya tashi rubutu ai akwai alama da take nuna cewa wannan magana ba ta gaba ko da akwai yawa sai ka yi alamu cewa wannan citation ne ka yi dan alamu biyu a nan ka kuma biyu a can ka rufe gaba da baya cewa wannan magana ko baka ce wani ne bala ba an san ta wani kuma shi ne yake za albarkar ilimi shi ne ka kiyaye gaba kowa ce to shi ne ma da yake ne wale da kazalika kaman arab yace cewa imamu ahmad ya rawaito ba haka bane kamar yadda ka sani na biyu anna ishaq al-mazkura sika ishaq da aka ambato cewa sika ne wa waqfuhu bil qur'an la yakhrujuhu kama huwa muqarrarun fil mustalah an gane ku yawa duk da cewa sika ne mutumin kirki ne amma ya kawo magana an gane ko akan abin da ya shafi alkur'ani ta magana da muka yi a baya cewa za a je kabari a karanta alkur'ani duk da cewa suka ne yace ya kawo magana da tauƙi ya ta tsaya a kansa wannan ba zai nuna kuma cewa magana sai haka ta ta tunda bai jingina wa annabi ba kuma mawqufi wa ma agabtahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin bawa mawqufun zikin ba kawai ta jingina wa wani sahabi ne amma ba bai gabu zuwa ga annabi ba ba za a kira wa abu sahihi ba ina da hadi ne ya faɗa abin da wato la majala lahu lil ijtihad to wannan shine sai a jingina shi zuwa ga annabi amma kasancewa wurin rawi sai ka ne ba ya tabbatar da magana sai ta tabbata yawwa na uku annahu lam yatafarrad bihi cewa bai kadaita da shi ba wa huwa inda ahmad bin gairi dariqa ya zo a gurin imamu ahmad ya ta hanya ɗaya ba fal hadith sahihu la shakka fihi yace hadisi ingantacce ne ba makawa walau jahilun mursal yana da wata jidar daban amma mursali wa mursalun minhu sahabiyyu sakan wa qul garibun ma rawa rawin fakan saboda haka wa mursalun minhu sahabiyyu sakan kawai tabi ya zo yace sahabi ya ce mar kaza ba faɗin sahabin ba ko yace annabi ya ce kaza ya cire sahabi shine mursal akhrajahu malik bin muwatta bi sanadi sahih wa ruwiya mawsulan an abi sa'id al-khudri amma wannan mursal din kuma ya zo mawsulan me kiran shi kuma an tabbatar da sahabi a wancan isnadin daga abu sa'id al-khudri zance ya kare shi da an ce ba a san sahabi ba yanzu kuma an faɗi sahabi a wata ruwaya shikenan an gaba da wannan alkanis nadiyar an jiddu qala سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول jindin bin jinada ya ce na ji annabi alaihi salatu wassalam kafin ya bar duniya da kwana biyar ranar jinkira alhamis juma a sabar la'adi litinin ranar alhamis ko ranar jina annabi ya bar duniya sha biyu ga wajen rabi da awa to sai ce ya ji annabi alaihi salatu wassalam yana cewa karka da ni fi kun kowa ku sani cewa ina da ƴan uwantaka tsakanina da ku wa asdiqa ina da yan uwa a cikin ku sannan ina da abokai wa inni abrau ila lahi kuma ina kubuta zuwa ga Allah an ya kuna li minkum khalil ya zanto cewa a cikin ku na rike wani bala'i khalil fa inna Allah ta'ala qad yaqadani khalila domin Allah ya riga ya rike ni khalili shi kuma position din mutum ɗaya ne na ka riga aka bayar wani baya shigowa to tunda Allah ya rike shi matsayin khalili wannan position din ba zai shi kenan na Allah ne yawwa kamar da kada Ibrahim kalila kamar da Allah ya riki annabi Ibrahim a matsayin kalil badatinsa walau kuntu muttaqidan min ummati kalilan annabi yace da a ce da dama da zan rike wani kalili badati a cikin al'ummata yace da takattu ababakar kalilan yace da da koma ma da yadda Abubakar zan rike a matsayin kalil ala ku saurara wa inna man kana qablakum waɗanda suka zo kafin ku kano ya canza juna kubura an biya irin sun kasance suna rukon wato kaburburan annabawansu wa sali ayyun da mutanen kirkin masaji a matsayin masallaci a ai ba misali nan ibn abbas tafsirai dukan ka duba wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa' wa la yaghut wa la ya'uq wa nasra wa'annan ba sunayen manyan malamai ne mutane kirki malamai ne an bayi amma da ya faru bayan sun mutu kawai sai mutane suke zuwa kaburburan daga nan kawai sai aka ce dan kan mu manta da su ya'yan mu su su manta bari mu zana daga zane kawai sai aka sassaka su sai mutane ma su ce ba ba sai an je makabarta ba kawai ga sai a nan bari a je a roki mutum mutumin su shirka ce ta banne shi ta ɗaya daga cikin dama abubuwan da malamai ke haramta hoto ai saboda ne cewa wasila ce zuwa ga haramu mutum ya zo ya ajiye hoto kawai ya rika cewa ai ban ne zuma da karatika duk da yanzu an ƙara sabuwar jahiliya amma da ra ga an ajiye hoton wani kawai a ce wai gadi yake inda shi ba za a yi ma sata ba sai barayin su zo da haɗa da hoton su gaba eh shi ne ya dama matsala ai kamar kaho ne wai mutum ya zai samo kaho ya tuta wasu abubuwa ya ajiye maganin barayi a shi in kawon inda ana maganin kare wani abu ya sa wani aka yanka shi shi ai da uban gidansa kawon ko me ya sa bari aka yanka shi in dai yana wani abu na kariya yana ji yana gani aka danne shi ba aka kinkara kuma aka cire kawon ba daga cikin kan saboda haka wani lokacin in kana kalla wasu abubuwan sai ka ga wato afala tuziru afala taqilu fa'tabiru ya ulil albab to wannan shine to sai ce ala ku saurara fala tattasil qubura masajida kada ku take goriki kaburbura a matsayin masallaci inni alhaakum an zalik ina hana ku yin haka ina hana ku yin haka a kare da muslim dole ta yi sitta banda sauran mutum fida wala sabahu shawkani lilla ta yi yayin rabba ala allahu ya ani as-sunan al-kubra lahu wa lam yantibuhu illa khaya illa bi muslim wahdahu na'am أخرجها أبو عوانة في سيئه والزيادة له ثم رأيته في التفسير للنسائي من الكبرى السادس نجرة عن عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود يأتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نادى أنه كرادة أنت الله تبتع قريش أنا شوى إن من شرار الناس كلا لكي عشرار متان من تدركه الساعة wanda alkiyama za ta riske shi wau ba haya yana da rai Allah ya kiyaye ai duk wanda kiyama ta zo yana da rai ya shiga uku domin annabi ya ce wanda kiyama ta zo yana da rai yana ci a shararan mutane yana ci a shararan mutane saboda haka tashin kiyama mutum yana nan ya shiga uku wa man yattaqi al qubur masajida na biyu da kuma wanda za su riƙe makabarta ko kaburbura a matsayin masallatai أخرجه أحمد وفي إسنادين حسنين عنه رواه الطبراني في الكبرى وابن أبي شيبة وابن حبان في سيئه وابن خزيمة وقال ابن تيمية إسناده جيد وذهل الهيثمي أي إمام الهيثمي يرفق في عن كونه في المسند لقد في وسعت المسند بعده للطبراني وحده في جنجنا في زواج إمام الطبراني كأي ثم قال يجي وإسناده حسن التابع نبقي أنا عائشة قالت أنا عائشة تتي لما كان مرض النبي صلى الله عليه وسلم نكت إلا الذي يرد اللاجئة تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة sai wasu daga cikin matansa suka zo suna hira suna tattauna garin habasha wannan hijirar da aka yi suna ta bayani a kanta sai suke faɗar wato ba zu ka nisa'i kanisata suna labarin wata soki bi azil habasha a garin habasha yuqalu laha mariya sunan sokin mariya an gane ko yau to suka ce a asali ma- maryam ne ba an gane sunan na na maryam aka sa wasu to wa kar kana ummu salama wa ummu habiba ad adada ardal habasha da ummu salama da ummu habiba idan da aka yi hijira zuwa habasha sun je fa da kana min hukmi hadis ke cewa ai ai ko wannan jojo akwai kyau an kawata ta wata tawili ya ce wa irin manyan hotunan da suke cikin jojo ga kyau ga hotuna ne kala sai take fa kala nabi sallallahu alaihi wasallam na ya ce take ji Allah ya ce inna ulaika idza kana bi rajulun salih ai wannan mutanen da kuke faɗa su ƴan habasha da ba su wannan tutun idan mutumin kirki ya mutu a cikin su idan aka samu mutumin kirki a cikin su fa ma da ya mutu banau ala qabri masjidan abinda suke yi sai su samu kabarin su su ginin masallaci a kabarin ko a kan kabarin ko a cikin wato masallacin a ajiye kabarin ko a daura da kabarin a yi masallaci saboda kabarin to shi ne annabi alaihi salatu wasallam yake to kun ga abin da suke yi kenan sai annabi yake ulaika shirarul khalqi oke sai ce thumma sawwaru fihi tilka suwa sannan kuma sai a cikin masallacin sai su yi wannan zanen nika yi wannan hotunan bitin bitimin wannan mutumin ulaika jirarul khalqi inda Allah yawmal qiyamah sune a kiraran halitta a gurin Allah ranar alkiyama annabi ya ga ummu salama da ummu habiba رجع البخاري ومسلم والنسائي وكذا أبو عوانة والبيهقي والسياق لهما وأحمد وابن أبي شيبة وزيادتان للشيخين وغيرهما وفي الباب أحاديث أخرى عن جماعة يجي أباب أقوس حديثا دوام daga wasu jama'ar akari da daban mina sahaba cikin sahabbai ba iya na na aisha ce ta rawaito ba a wasu hadi kitabi yace na koro su cikin littafi na ta hadi ta hadiru sajid min ittikhad al-qubur masajid dan karamin littafi ne amma mai kyau karami ne da ka zauna awa dai ka karanta shi amma mai kyau sai ma da yake wa hiya tadullu dilalatan qadi'a tana nusarwa nusarwa yankakkiya ala anna ittikhad al-qubur masajid haram akan cewa a riki makabarta a matsayin masallatai yace haramun ne lima biya min la'anil mutakhidina saboda abin da yazo na tsinewa masu rubon kaburbura a matsayin masallaci la'anin lahu yahudu wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida yace saboda wannan dalilin ولذلك قال الفقيه الهيثمي إذا قال الهيثمي يبدا في الزواجر kun za akwai wajen malamai da Allah yake in tafi tarihu kaba'ir ma tunahuna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan Allah yake in kuka kiyayi manya manyan zunuban da kuka hana ku nukaffir ankum sayyi'atikum sai mu kankare muku kanana wa nudkhilukum mudkhalan ko madkhalan kariman za mu shigar da ku mashiga babba ko kuma alladina yastadibuna kaba'ir al-ithm wal fawahish illa al-lamam yani illa sagair dhunub to wannan a kaba'ir din sai wala nake da tsara sai ce kabira guda uku ce kawai shirka tsadi saba wa iyaye ko kuma da kawo shirka saba wa iyaye mutuna wa iyaye da kuma kisan kai wasu kuma yanzu sun rufe a guda bakwai hadisin nan na abu huraira in kan yi saba an mubi kai a shirku wa sihir wa akul mali da yatimi wa akul riba wa qadab al mutanat al mu'minat al ghazilat wa tawalli yawm al zahfi wa qatl al nafs allati harama Allah illa bil haqq guda bakwai wasu ga lokaci a ba bakwai bane guda 70 ne imamu zahabi da yanzu sai ka ba saba'in a littafin saba'in a cikin kawo zagin zahabin zagin iyaye irin wani abubuwan ya ta kawo su imamu na haitami da yanzu ya guda ɗari bakwai sai da ya kawo su kima a zawajin littafi ne a zawajin wasu ba da yanzu su lura ta a ya ba ku ɗari bakwai jin laifin da ko mula haka bayan jin laifin da in ka zan mutum ya yi Allah ya tsine masa kabira ne duk wani laifi da kaga Allah ya madaukakin sarki ya yi fushi da wanda yi kabira ne duk wani laifi da kaji an ce idan mutum ya ko aya hadisi ko aya duk laifin da kaji an ce idan mutum ya yi ga nasti ga haddi da za a yi ma kabira ne wannan gomulolin kaga in ka tsaya karatu kai ta nutsa kai ma za ka iya zakulo wasu yawwa sannan da kaji suka ce kaga la kabira ta ma al-istighfar wa la kabira ta ma al-israr shikenan ba wani laifi babba mutukar za ka tuba sannan ba wani karamin laifi mutukar ka dora domin in ka ce karami ne to wanda kai wa din karami ne girman wanda ka saba ake so ka kalla ba wai laifin ba shi ne kawai eh dan adam taka da yake za ka kai abu sai ka tuba dan adam taka amma mutum ya zo ya ce ko da muna cikin muna cikin muna cikin mai sunansa a janguza muna wata lakta a prison din janguza abin da wani ya tambaya ke ne yake cewa ai an ce kuma wata kila ya faɗa ya ɗau kalmar ne saboda wata kalma da na faɗa ina cewa asali Allah ya halitti da halittu wuta dan musulmi ba kaga ai shi wanda yake koyo ai yana buƙatar kalmomin da za su sauƙaƙa mara to a ji wannan kalmar su yi ja mata layi ya rike cewa sannan kuma ka wuta Allah ya yi ta gidan ka ba sai ce to bayan ya gama da wata miliyoyin da biyu yace to yanzu gaba ɗaya duk musulmi an mutu kowane musulmi aljanna ne ta fice saboda haka ko mai mutum yake duk irin ashaɗin da yake ko aljanna zai ya ba haka muke nufi ka gane abu in mutu musulmi ya mutu ba kirka to zai yi bibiyar ko guri yan di a wuta kuma ya danganta da shekarun da Allah ya yanke masa domin ya yi wata tambaya ya ce me hukuncin waɗanda sai an gama sahur bayan an yi sahur an ma dawo maybe an yi sallah a zuwa sai mutum ya ɗauko sigarin da ya kora ta ji wani ƙabu jiki wai sai bayan ya ce gama komai ruwan sannan waje zai ɗau sigari ya kora to yanzu kai ana gafa samanan kuma tsakanin da Allah ayi yanzu da haka a nan na ce ba kafa mu je mi da ake kiransa abin nan nama ya da horo mu ɗanyi wannan gaba ɗaya ko ba ba su gane ba azan ba zo da haka irin wayan abubuwan ko yaushe suna buƙatar zarfin zaman da zarfin makan zarfin zaman da zarfin makan kabira ko yaya duk abin da aka ce Allah baya so bani za ka kauce masa kaga ai da yake kiranta akwai abubuwan da da yawa yanzu muka raina su su a zamanin sa akwai manyan laifukan da ɗauke su manya manya wanda suna in mutum wani ma suka ga ya bada cikin mutum zai koma gida ya ce wa Allah ya ce gabari saboda ya gani ko kuma a gaban sa aka yi sai Allah ka yafe mu saboda a gabana aka yi amma mu a yanzu suna cikin sagayar a guraren mu to girman Allah ake so a gani to shi ne ma da yake gaya mana anan cewa imam al-haidari ya kawo a cikin azawajir kuma na faɗa azawajir din nan yana da wato um, kabira wajen ɗari bakwai akwai guri wajen ɗari bakwai ya ce alkabira su tsari zai wacce ta'u ta ji ba ya ce an kawo shi a kabira ta tasa'in da uku ba ya zo a kabira ta tasa'in da uku ittikalul quburi masajida al'adiyar littafin da yake rukun kaburbura a matsayin masallaci ce kabira ce ثم ذاك بعض الاحاديث المتقدمه وغيرها sannan sai ya koro wasu daga cikin hadisai da suka gabata da wasu su imma laysa ala sharqina wanda ba sa kan sharadin mu ثم قال سيدي وعد هذه من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية للتابع wannan a cikin manyan laifuka yana ɗaya daga cikin zantuttukan yan shafi'iyya wa ka annahu akhadha zalika mimma zakarahu min hadhihi al-ahadith yace kai ka ce ya rike haka ne dangane da abin da aka ambata daga wannan hadisin na cewa Allah ya tsine wa masu kwamfan kabari a matsayin masallaci wa wajihu huwa bi'un kuma abin da ya dogara da shi yace a fili yake domin Allah ya tsine mun faɗa a cikin formulolin sun yadda a formular mai in Allah ya tsine wa abu kabira ne to shafi'iyya wannan ne dalilin yau yace a fili yake bi annahu la'ana kajiwa man fa'ala zalika bi quburi anbiya'i domin Allah ya tsine wanda ya haka ga annaba kabar kabarbar annabawansa ma ballantana kabarin da ba na annabawansa ba in fata kama kake da wasu malamai a yanzu ko wasu manyan hamshakan shehunne ko wata da kake ga sun kai mataki a ilimi to su masu kilayen ilimin mu ne yanzu ba irin na da bane domin na da ba wani abu da suke jin mutum ya kai mataki zai wani abu Allah ya bai mar wani abu amma malamin mu na zamani yanzu akwai wani zai iya kaiwa ya tumbatsa saboda ya zai ce Allah ya bai mar azumi wani ya ce ya yabe man sallah mu a namu ne yanzu ana samu amma magabata ba ku taɓa ji ba saboda sun fahimci Allah ya ce wa abudu rabbaka hatta ya'ti yaka al-yaqin kai ta bauta wa Allah har sai yaqini ya zo ba sai yaqini mutuwa su haka suka yadda amma mu mutanen mu ne yanzu masu kilemi wani daga ko malinta sai wani zai ce ai akwai abin da za ka yi sunansa ga tarin zunubi in ba ka zunubi ma jikin yana ɗaya kuma mutane kuma suna yadda wanda kaga ko jiya muna karatu da yara abinda nake faɗa da muka zo kan jabiru nace babansa yana cikin manyan waliyan Allah domin an kashe Abdullahi bin Haram an mai shahada a yakin Uhud aka binne shi da Amr bin Jamuh a tare aka hada za ka binne aminin salida shi Amr bin Jamuh ba gurgu ne amma ya fita yaki kaga ne ta alal a'ma harajin wala alal haraj ya ji ta tunda dai Allah ya bai ce dole ka fita ba sai da ya fita da ya ja kai mai shahada sai nake ce musu da aka zo sai na Muawiya ya zo hanyar titi ta biyu ta makabartar shahidai bayan shekara arba'in da shida da kunne wayannan shahidan da aka zo kamarin ya biyu ta gurin Muawiya ya ce a ɗebe daga gurin a canja musu guri. Ana zaƙulo sa a kawai da aka taɓa hannun Abdullahi bin Haram. Hannunsa a makale a kirji da aka ɗaga hannun sai da jini ya zartuwa. Wannan su ne waje. Shi kuma wannan da ake kilemin ya zai an yi zai za a je a haƙo shi a gani. Su ne cikakkun waliyan Allah. Arba'in da shida ba. shekara arba'in da shida amma wallahi sai da jini ya tsakuwa fuskarsa wanda suka hako shi suka ce kai ka ce yanzu ya mutu saboda yana smile yana murmushi wannan shine ya wuya rahman la khawfun alaihim wa la hum yahzanun kawai ka zaki ka zaki ka ba Allah kawai ne yaudare ka yawwa kaga mutuwan nan dai ba ruwanta ba kuma gaya ma za ta yi ba shi ne ɗaya daga abin da na gaya wa ‘yan kurzan tazu na ce, ɗaya daga cikin abin da Allah yake wa mutane, cewa wato ruwan da kuka gaya mutu, da ku da kuke a wannan jarabawa da Allah ya jarrabe ku ta wannan gurin. Na ce to a irin jararen Ramadana aka yi bajin cewa za ku zo nan. To ku ƙarar koma ku Allah ba giya za a ƙarar rubuta suna a sa sunanku a wanda za ta wuta. yawwa haka yake in ba ka aure ba yanzu 2025 din nan 1446 ka dage a wannan lokacin a rubuta sunanka ka fada a wanda za ta bi wannan shekara in ko kai sakaci ka koma baki saboda haka sai ka jira wata shekara wannan shi ne in ka hakan kuɗi ma bai zo ba ba kuɗi sunanka ya fada cikin bukara kana ciki ba kai sakaci ka dace kai ta gaya wa Allah sunan kai faɗo cikin almala'ul da zina azum. Saboda haka wallahi a wannan kwanakin da rawa da yanzu samun lista da wanda za su tafi, da wanda za su zauna, da wanda za su yi kaza, komai komai ne an rubuta shi duk wanda kuka ga sun tafi yanzu sunan su sai na ba su misali na ce akwai wanda za ku ga sun rasu wata ɗaya biyu uku hudu biyar ba azumin da ya wuce ba da su aka yi da shi aka rika yawon ta hajjiri jarawi bai san an rubuta sunansa a ciki ba da gani ba saboda haka kullum wayan abubuwan kullum yi za magabata suke cewa idan ka zo yin azumi ka rika yi ka annaka na wanda kamar mai ban kwana duk azumin da ka zo yi ka rika ɗauka cewa Allah ya da wannan azumin sai ya fi na bara inganci haka ake yi ko da Allah zai sa nan gaba ka ƙara azumi sittin ba nan gaba to ka rika yin haka kullum sai ga ibada ka na kyau Allah ya dace da mu to wannan shine to sai yace wa ja'ala man fa'ala zalika bi quburi sulahaihi karul khalq inda Allah ya yawmal qiyama ka gani ya sanya wanda ya aikata haka dangane da kaburburan bayin Allah cewa su ne jarul khaliq mabiya jarin halitta a inda Allah ya gurin Allah yau mal kiyama kira da kiyama yanzu Yusuf da ya rasu sima da ake magana ai zuwa zuwa karatun gidan jiyo ba za su ga gane da dan bakaran da ba yana zama bai san cewa shi ma a baje cewa yanzu a wannan shekarar zai tafi ba bai sani ba so da haka ko wata irin ibada dagewa ake dagewa ake saboda ka yi abin da Allah ya aiko ka Allah cewa ya bauta masa kai kai bautar ka duba maka gaba gaba kuma tsoron mutuwa ba ba yake hana mutuwa ba ita mutuwa ba a tsoron ta tanadi yake ba yawwa tsoron mutuwa rage hankali ne kada ya a to abin da ya zama ba dole ya zaka yi shi dole ne kawai tanadi zaka yi ya ake tanadi kai tanadi ka bi Allah amma ba yadda zaka yi ita mutuwa ko kana tsoro ko ba ka tsoro wata baiwa Allah take cikin ɗaliban mu take cewa ita anya wai za ta tsawon rai kuwa saboda me saboda wai da haihuwa sai an mata siyar ga ciwo shiga tana da ziga ga hawan jini tana da kararin shekaru tana duk ta karaya sai ya ce wata baiwa Allah to a wannan ba shi ne mutuwa ba fa kam min sa'iran min sa'irin ma ta min gaidi illatin no no aka ce miki wa da lafiya salau je an gama hira da jiyar a ce miki yanzu baya na nake ba shi ga ba mutuwa bane wa kam min sa'irin asa'ina min ad-dari marasa lafiya nawa ka gani kuma suka ta rayuwa ya ce ma wani yana nan in koma ma kuma a shekaru eh akwai wani mu'alaran ma muna hira da shi kwanaki wata rasuwa da aka yi musu buka ne yace kaga wannan da ka zo namiji ne ko mace yace wallahi wallahi shekara ta 23 tana jinya ba ba karamar jinya ba ko yau ya haura fitar da ita a wajen da sai wannan shekara 23 ba ba ruwan Allah ba ruwan Allah saboda haka wannan shi ne kawai a yi kokari eh mafi alkhairi muku shi ne wanda ya tsawon rayuwa ya bi Allah shi da muke so Allah ka babu tsawon rayuwa cikin biyayyar ka abin da ake faɗa kenan yawwa kuma za ku ga magabata idan mutum wato ya tashi yin addu'a cewa ya Allah mana mutum sarki ka ɗauki rayuwa ta mutukar rayuwa wato karaya da mutukar rayuwa ita ce alheri a gare ni ka ɗaure da mutukar mutuwa za ta zama hutu ana roƙon mutuwa amma sai da wannan dalilin kamar yadda malamin ke cewa sai na umar ma wani dalili ne da ya roƙi Allah mutum ya zo cikin fitina ya ga imanin da na neman da kuwa zai roƙi Allah Allah ya ɗaurar da imanin da zai ci gaba rayuwa da rayuwa da rashin imani wannan magabata shi ne amma haka kawai ba a roƙon mutuwa haka kawai ba sai idan mutum bai da kuɗi kawai ce gwara ma ya mutu wane mutum wane mutum kaga shine abin da kuma na dora barin filo kalmar an ƙara lalata ta nan cewa da za a cewa ibn jawzi ne ya kawo kalma ce mai kyau gaba ɗaya yau dai kun yi distracting din mu da wayoyi
sai dai ko duk kawai za ka ji dan gefe kawai wai tawaye ne wannan waya zan muku da yake rika Abdulaziz Dutsen da yake haka kuma ya zauna nan maimakon ya ji sai ai waje ya kamata ka je in kuka gama sai ka dawo yawwa an gane ko kaga ibnu jawzi cewa yi law ila li ahli al-qubur tamannu da za a ce wajen cikin kabari kowa ya buri duk wanda ke makabarta yanzu da za a ce ku yi buri daya yace la tamannu yawman min ayyami ramadan da sun yi buri Allah ya ba su kwana ɗaya a ramadan saboda alherin da yake isa chance ne dama ce yanzu Allah duk wanda ya kai shi ramadana da ransa da lafiyarsa to ya ƙara baka dama dama ce to shi ne ma da yake gaya mana a nan fa fi ta'birul lana a ce akwai tsoratarwa gare mu kama bi ruwa yake kamar yadda ya zo a wata ruwa ya ce ayu hadiru ma sana'u annabi alaihi salatu wasallam yana jan kunne dangane da abin da suke aikatawa ayyu haziru ummatahu bi qawlihi lahum zalik al annabi yana tsoratar da al'ummarsa dangane da fadin sa da yau a gare su cewa mi an yasra'u ka sunni ulai cewa kada su yi aiki irin aikin wayancan masu yin surori a coci bai yi la'anu kama lo'inu in suka yi haka za a tsine musu kamar yadda aka tsine wayancan yawwa قال بعض الحنابلة وذلك كما لهم مذهب حنبلية suka ce kaddu rajulin salata inda kaburi duk wanda ya nufin yin sallah a wajen kabari mutabarrikan biha an gane ku yana da neman albarkar na cikin kabar sai ce ainul muhaddati lillahi wa rasuli shine wato asali tsantsar wato shi ne wato ƙetare iyakar Allah innan ladina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin wanda ke ƙetare iyakar Allah ba lokacin sarki da iyakar Allah alaihi salatu wasallam Allah yake suna cikin kaskantattu shine abin da aka ce to shi ne ma da yake wa ibda'u dini da kuma kirkira a addini wanne lamma ya rubuta ko lam eh lam ya rubuta ko lamma wa ibda'u dini da kirkira a addini bidoyi lam ne ko lamma eh lam ne ko in lamma ne kuskure lam shi ne daidai lam ya adam bihi la yawwa to lam shi ne daidai babu wannan alifin din ta ƙarshe yawwa to me lamshi ne ke yi lam ya hadan billah wanda Allah madaukakin sarki bai ba da izini a kai ba lillahi ana saboda nayi hali da yazo a kai sun mai jima'an sannan kuma da jima'in malamai sai ce fa ina azamal muharramati domin mafi girma abubuwan da aka haramta wato babu kirki da kuma wato dalilan kirka na ɗaya da yake a salatu inda yin sallah a gurin kabari na biyu wa tikadu a masajid da rukun makabarta a matsayin masallaci na uku yace au bina wa alaiha ko kuma gina masallaci a makabarta ko a kabari kawai a yi kabarin a yi masallaci gaba ɗaya zai a samu wani gefe guda a yi kabari dai kamar yadda kuka ba da wani misali duk ba daidai wani والقول بالكراهة محمول على غير ذلك wasu ma da yadda suke ce wannan makaruhi yana ɗauke da wani makaruhi ba makaruhi ake nufi ba me suke nufi suna nufin wannan abin yana nufin haramu me yasa saboda su a gurin malaman farko in suka ce abu makaruhi suna nufin haramu kaga Allah ya lissafo wa qadara buka Allah ta abudu illa iya wa bil wal aka ta lissafa abubuwa da kalli da aka ce ni كل ذلك كان سيئ ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي ولا تقربوا مال اليتيم haka idan lissafa ma abubuwa kusan goma sha ɗaya da karfi da Allah yake kullu zalika kana sayyi'uhu ko sayyi'atan 'inda rabbika makruha haramun ake ne yawa ba makaruhi wanda ka sani ba shine dalilin to shine ma da yake in domin la yuzannu bil ulama ba za a taba zaka wa malamai cewa ni da biyu da biyu ne da wajar alin nabi sallallahu alaihi wasallam ba'ini ta halatta abin da aka samu jaddalar hadisai akan annabi ya hana kuma ta halatta wannan abun ba ba zai taba yiwa ba domin wato hadisan da suka zuke hani a kan rukun makabarta ko kabari a wajen masallaci gangan ko ne na hadisai ba wai hadisi ne guda ɗaya ba mutawatirai ne to bai da rai malamai ta halatta hadisan da suka zo abinda ya zo ya wato annabi ya haramta da hadisai da yawa ba ba za ta haka ba sai ma da yake wata jibul mubadaratu bi hadimiha wajibi ne a gaggawar ruke kabari idan aka tara kabari yanzu kaman masallacin nan kabari guda ne sai mu jira cewa akwai kabari a masallacin sai a dauke shi sai mu kai shi makabarta ba wata sabuwar jana'iza za a yi ba kawai cewa mazakan makabarta za a yi da Allah ta haka da haka a ciro shi daga nan a kai shi can shi kenan na me bukata ba bukata makabarta kawai zai koma ina ruwan ai aikin Allah ake ba aikin iyalansa ba yawwa aikin Allah ake yi ai ba hurumin iyalansa ba ne nan yau su iyalansa ba dai a tuhume su sun yi sabo sun kai sun binne mutum a inda ba a binne shi ba a binne mutum a gida ba a binne shi a masallaci a kai shi gurin binne ba wa hadimil kibab kun ji ba da rufe kubba abin take shi ne wannan magana da muke yi kamar magabacin gandu yanzu da aka fara zuwa ana fara amma da na fara wannan karan da zai shiga makamantar sai na lura cewa gaskiya mafi yawanci wannan kaburburan da aka lailaye da tashi da ba a kan gandu za a ga wasu ne suka shigo daga wata unguwa suka zo suka yi eh mafi yawanci ni da na karanta cikin a cikin gwamnatin sai na ga babu time gwamnatin sai na ga babu duk yawanci yan cikin gari ne ba daidai ba ne daidai ba ne amma mu Allah ya taimaki mutanen mu har yanzu ba su fara wannan muguwar bid'a ba cewa ai abin da muke tsoro kawai kan su koya wani ya ga an yi tarihi masu kyau shi ma yace za a yi wani haka amma din na yi musamman wannan karan da na shiga sai na karanta daga gaskiya ba dan gaji ko ɗaya a wayannan dai masu jarazo din da dai na mabul din babu ba sai masu iya an kewayewa da bulogo wannan akwai da masu zumunci ina nufin waɗanda suke wannan maburcin babu allati ala al-qubur wanda ake kubba in ka yi cikin gari za ga hatta wurin da aka yi gurin kin fada da kaje hatta wani kabari da gani mai fanka ne kuma ana samun masu mobin su zo ta mobin kullum kai ka san wannan bai gaba da addini kai ka sani yawwa kuma wani munin abu wata kima ba kuɗin marayu aka ɗiba in ba kuɗin marayu bane wani akaran bani ne bai ba su kowai bai su wani ya burge ka ba wa marayu wannan kuɗin ya fi wannan duk wa musulun da zaka bayar a kage a nan in ka ba wa marayu yanzu uwar yara ko uwar marayu za ta yi wani amfani da shi azumin nan shar za su yi in ka ba su yawwa ka rage hanya to shi ne ma da yake gaya mana nan yace to sai ma da yake tajib al mubadaratu li hadhihi wa hadhihi al kibab allati ala al qubur idhi hiya adaru min masjid al dirar kun ji yin wannan kubbobin akan kabari yace ya ku cutarwa biye da masjid al dirar azan masjid al dirar ko wanda aka zo aka yi wa annabi kijiya munafikai suka yi kawai sun masallaci dan da yi ruwan masallaci a madina na kuba والذين اتخذوا مسجدا ضرارا ko yawa wannan wata kubra wata fariqan bainal mu'minina wa insanin liman haraba Allah wa rasula Allah ya bayani akan munafikai cewa sun yi riki wannan masallacin ne dai zama kikiya da annabi ba a yin masallaci kawai don wasu sun yi kai ma bari kai kikiya ina mamakin al'ummar mu yanzu yadda ta koma wallahi yanzu haka muka koma kawai wai saboda uwa da sun yi masallaci mu ma bari bi sai a samu mita goma ko ashirin kawai a yi bambanci a daidai ba ne sai daga cikin juma'a da idi akwai manufa akwai manufa amma abin ya zama yanzu ruwan dare kawai da mutum ya je ya je ya yi islamic ya yi yan diploma da ta larabci sai wani da ya yi kuɗi kawai zai ce ya zo masallacin gidansa ya mai da na juma'a kuma sai ka yadda kawai ka rika yi wani ɗan ƙaramin rawanin ka ɗan kuri da shi ka zo ka je kai ma kuskure ne wallahi Allah wallahi tallahi wallahi kuskure ne babba yanzu nan gurin gadon nan sai muna tafiya da Abdulalim ne ko zai bani ce wannan ba masallacin juma'a ne ce haba abba ne ce Allah kuwa na kusa da kai malam gida wannan da idi bin waye ko zamjil banda wannan na gidin har na kwana ku da wajen gadar ba shi da ma wanda ai ka gabe ku daga nan gaba ɗaya yi dan Allah ne yake kiba Allah ya tsawaye inda ana samun masu addini malaman addini masu yanci da kima mutum ya zo ka taimaka ba za ka yi ba kawai shi ya yi da kansa in yana jin kuma magana ka gaya ma gaskiya shi da kuma yadda zai ai shi da abin da na gaya ma akwai wanda ta yawa kawai ke suna ta dole shi ma sai an buɗe wa masallaci ya ya yi ne duk da aka buɗe Allah ya zo ki ka zo ka zo wani limami ki ko da abin da yawa kawai wajen ana sallan ma zai biyo kawai ya bada kira sai na ce wani ce ai ya kamata wai ya manyanta ne na ce to ya kamata ya daina liman wallahi ana cikin sallah ne biyo ce haka yi eh ya ba man da sallah yi to abin da nake wa san sallah da ba a ya ba waye yake ku sai ya liman ko saboda ai tun azali waye yake ya yi yanzu babu eh shi ne wai ka ga wannan gangan shi ne wallahi kuskure ne dikirin su ne la ilaha illallah da haula dan ka san wato Allah zai zo ne ka Allah ya tsawai ka san ka san da yake da Allah ya taimake ka na farko ka nemi ilimi dan Allah na biyu kai ta roƙo Allah ikhlasi ya tabbatar ba da ikhlasi an fahimta da kyau ko domin shi zai hana ka neman shuhura ba ruwanka da shuhura kawai abin da Allah yake so shi za ka yi to za ga Allah ya tsare ma imani sai tsare ka kana yi kana addu'a amma in ka ba a yi biyan yi ma ka kira yanzu za a kai ka abar wannan so muke mu koma zuwa ga Allah Allah ya yarda da ya karba abin da muka yi amma ba ko mutane abu wannan in duk wannan abubuwan za a ita ni Allah ya tsare to kaga sai ce ya annahu laha an dadi domin annabi ya hana haka oke sai ce ya annaha usidat ala ba'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam domin masallacin an gina shi ne an asasa shi akan sabawa annabi shi kansa kabarin kai amma da masallacin da aka yi kabarin akan kabari bi annahu laha an dadi domin annabi ya hana wa amara bi hadimi al-qubur al-mushrifa annabi kuma yace a sassake duk kabarin da yayi tudu ai ya tura sai na alamun biyo na hadisi a baya ko ya aika ke ce ka je duk kabarin da ya tudu ko wani daga cikin sahabbai cewa ka rage sai ya dawo ɗani ɗaya wajen ce wata jibu izalatu kullum indi kuma wajibi ne a kauda duk fitilar kwai shine kindi kanadi da fitilu kenan na kwai a makabarta shi kuma wannan wanda ake magana shi ne wanda ake zuwa a sa a kan kabarin aw sirajin ko kutulu kowane iri na zamanin nan da sauran su sola amma in an yi ne za mu zo nan gaba idan an yi ne don a wuce ko don a ga mabarnata wannan ya halatta yauwa don a wuce a hanya ba wai don kaburburan da cikin kabarin ba kai da kabarin ba bukatar fitila ne dai da ita cewa ya ma ba ya san me ka kunna hato ya ma san ka kunna ne ba ruwan da kawai da solar ka babu na hanya mutane dan mutane ake yi saboda barayi da masu zuwa su tace wani abu da masu zuwa su sha wani abu a makabarta da masu zubar da kazanta da masu abubuwa daban-daban na rashin kirki dan shi ake sa fitila a makabarta ba dan kan kabari ba yau ba da yake wala ya ce wa kafuhu baya halatta mutum ya yi wakafi da irin wannan gurin an gane ko yawwa wa nazruhu kuma baya halatta mutum ya bakanci cewa idan idan har Allah madaukakin sarki ya sa kudin sa ya fito to zai yi zai yi masallaci a makabarta kaza bai halatta ba kana so ka ce lokaci yayi inda to shi kenan ya tiki ina ga kamar gurin tsayawa ne mun tsaya a daidai ke malai yake hada wal ittikhadul mazkur wal muzalama to shi ne gurin tsayawa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana ba tambaya malam barka da dare da Allah mala akwai wani littafi mai suna shamsul ma'arifa menene hukuncin sa addini gaskiya in ma akwai ni ban san shi ba amma kamar na taba jin suna to kaga ba zan yi hukunci da abin da ban sani ba yawa amma zan duba zan bincika amma ko shakka babu na bi tsammanin jamsul ma'arifa kamar littafin dubaye ne so amma ban da shi zan duba in ya so sai in faɗa abin da zan iya sani akai in ma ban sani ba in tambaya wannan shi ne akwai yan uwa guda biyu ba ta a baya ma shi malam mahaifin da yaro sun na gaiwa kwana wajen arba'in da wajen biyar ke shi kuma na kusa da shi mahaifiyar su tara su yau shi kuma kamar kwana biyar haka ko kwana biyar ko usman yau kwana biyar saboda haka muna sa su addu'a Allah madaukakin sarki ya yafe mu Allah ya ba ku hakuri da juriya ko shakka babu kamar da mun ja faɗa mutuwar iyaye idan mahaifiyar su to idan kaɗai ya fita in ma biya da su ka cire ido daya in kuma ka rasa duk biyun to makawo ne kai sai kuwa ai idanu kana so ka san idanun ka nan to iyayen ka nan amma mutuwar mahaifa mutuwar idanu kuma ka san mutuwar idanu ko a musulunci hiyar rai saboda muhimmancin amma idan wani dan uwanka kuma ya rasu to kafa wata gafa ka aka gudure ma eh mutuwar yan uwa kuma gabbai ake cirewa gabban ka dari uku da sittin to yanzu ake sassake ma ana ta rage ko shakka babu kamar yadda na sha faɗa ka san ita ta'aziyya duk wanda ya zo yi ma ta'aziyya in dai babansa ya taɓa mutuwa ya zo ya ce ma babanka ya mutu ya zo ne ma jaji yana cewa Allah ya ji kansa Allah daga zuciyarsa abin ce yake mutuwa domin ya samu kadin da ake ji haka nan wanda mahaifiyarsa ta mutu ya zo kai ma yanzu taka ta mutu ya zo ne ma jaji na rantse da Allah daga zuciyarsa abin yake domin ya san ciwon da ake ji amma wanda naka suke da rai zai kimanta ba ya nuna ma tausayi duk yadda ya ji nauyin to bai kai yadda a ce kuma wanda naka ya rasa ba eh ko shakka babu shi za duk wanda na ga ya rasa ɗaya daga cikin kiyaye ko shakka babu Allah ya sani ina tausaya masa domin Allah ya masa jarrabawa babban jarrabawa da Allah ya maka a duniya shi ne raba ka da iyaye ko uwa ko uba ko duka jarrabawa ne mai wato mai tattaba sassa kuma ta ƴan uwa shi kuma gaban ka ake gutsara kowa ya san ku ciwon jiki bai da daɗi to muna ya roƙa Allah madaukakin sarki ya ba ku hakuri da juriya abin da yake haƙƙi a kansu wayannan bayan Allah da kuka rasa ko shakka babu haƙoƙin su da kuke da su suna raye bayan sun mutu ba akwai wasu haƙoƙin kamar yadda mun karanta a dabal mufada sai daga cikin haƙƙin su shine wajibi ne ku dora yi musu addu'a dama suna da rai wajibi ne ga musu addu'a ballan tara sun mutu abu na biyu a dora da ni da wato sadar da zumuncin da suke sadarwa abu na uku girmama abokansu dan wasu da yawa za ga yanzu Baroku ya mutu shi ma malam da muke magana da shi dan uwa ne dan sabila da dai ya ya gare wa shi ma yana zuwa karatu na ji ta'aziyar sa ba sai muke magana yace yanzu a shekarar nan a shekara guda yace a tsukukun gurin su kawai iyaye maza kusan goma sha uku ne suka mu eh sha hudu ko sha hudu ba ta biyu duk maza wato na daɗe ina ji wanda kalmar nan saboda yace da wahala a layin da suka ga gida ɗaya to na biyu marayu na uku na haka duka wannan gidajen na shiga layi an nake cewa lallai ya kamata mu samu lokaci kawai a dara su wata ran ai lakta eh zikiri wannan family dukan ai lakta ta musamman saboda haka wannan darasi ne bayan Allah darasi ne mai kyau muna roƙo Allah madaukakin sarki ya gafarta mu waɗanda kuma iyayen suka rage da rai Allah madaukakin sarki ya ƙara musu lafiya da nisan kwana ko baban ka bai da ko kogo ba za ka san muhimmancin sa waje baya nan eh idan ba ra'atu ahlul baiti walla bada lahum min an-nas jafa'u haka aka ce sai mai gidan baya nan za ka ko da zai taka ku bai yanzu amma baban ku na kwanciya ya mutu kawai wani zai zo yana ganin kun zama kawon lasa yanzu zai taka ku. A da, ba zai iya taka ku ba domin idansa, amma yanzu zai zo ya taka ku. Sai kilimin wani abun ma na ku ya ce na sani, wanda san da yana da rabi isa ba, bai kuma iya magana ba. Muna roƙo Allah ya ba ku hakuri da juriya, Allah maɗaukakin sarki ya haɗa kanku ya haɗa kan iyalansu gaba ɗaya. Iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya gaba ɗaya Allah ya ji kansu da gafara. Malam gida da mu kake so kai. Na'am. E ka yi zumunci amma ba ya cikin wanda yake na wajibi wannan na yan uwan da muke faɗa amma zumunci ko a waya ka kira su ko ka gaisa zumunci ne kwarai kuwa ballanta ka san a farkon musulunci wannan kawancin da zama lafiya ɗin ai su har gado ake raba saboda daɗin zama da annabi ya zo ya rika hada mutum biyu dan maka da dan madina sai suka ce sai mutum ya ce in na mutu a rarraba gado hajji sai da aya ta sauka a nisa'i da za ka ce to yanzu kowa ɗan tsohonsa ne za su gaji amma da makoci yana gadon makoci wa kaza abin da annabi ya ce wa ma zala jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarithu jibrilu bai gushe bai ne mun wasiya akan makoci sai da ne tsammanin cewa idan mutum ya mutu makoci zai gaji saboda yadda annabi yake lalatawa saboda haka yana da muhimmanci sai da aya ta dauka wani kullun ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabu والذين عقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم sannan za ka ce a daga yanzu kowa ja'alna mimma tarakal walidani wal aqrabu da biyu magada su ne iyaye da yan uwa na jini sai aka ware su wayancan sai rike wasiya wa mutum wani abu ko a baki ladan ganin ido wai za a zalar kismata amma daga yanzu ba gado amma da suna yi Allah ya dace da mu daga yau kamar yadda muka faɗa mun tafi hutu gaba ɗaya zai bayan sallah Allah ya rubuta sarki ya ara mana lokaci ya ba mu aron kwana ya raya mu da rai da lafiya waɗanda muka rasa wannan bawa Allah da ya rasu Yusuf kamar da muka faɗa shi ma ta za ka kai shi da iyayen wayannan bayan Allah da namu iyayen Allah ya ji kansu da gafara Allah madaukakin sarki ya sa su a jannatul firdaus waɗanda suke da rai kuma a cikin iyayen mu da suka rage Allah ka ƙara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani Allah ya ƙara rufa mana asiri duniya da lahira azumi da yake tun karo biya Allah don sunayen ka kyawawa kai ne mai kowa mai komai yadda kaya suke ta sauka Allah ka tsara na farfaso Allah madaukakin sarki duk wanda bai da iko Allah ka tsare masa Allah ka hore wa kowa abin da zai ji dadin bauta gare ka muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa da tubobin sa madaukaka Allah ka kara ruba mana asiri duniya da lahira Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tubobin sa madaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya masa bukatun muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tubobin sa madaukaka wannan kasa ta mu Allah ka zaune da ita lafiya wanda ta ta aure a gaba da wadanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin masu neman aiki da sana'a da admission a makarantu Allah ka agaza mu Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatina wa la umurina واجعل ولايتنا بمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا أهل.